بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته ولو كانت حبس- حبس- حبوسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى إلى أن يبلغ وليكرها له ولا يسكنها na'am malam ya ce wa man habbasa daran wato dukkan wanda ya sanya wani gida daga cikin gidajen shi ya bayar da wani gida hubusi fahiya alama ja'alaha alaihi to ita wannan gida za a gudanar da ita ne za a yi ta amfani da ita ne akan yanda shi mai gidan ya saka ta akan shi idan ya ce ya sanya wannan gidan ya zamanto hubusi saboda almajirai wanda za su zo su daga gari ruwa ba su da gurin da za su sabka to yanzu wannan za a sanya ta ne akan shi abin da mai gidan ya- ya so idan ya zamanto damuna ta yi babu wani wanda yake almajiri wanda ya zo daga wani gari to sai a kulbe gidan a rike shalo sai da kaka'in almajirai sun fara zawa a buɗe shi shine za a saka ta ne akan yanda ya sanya ta akai ba za a tarkiba yin wani abu a ciki in hizat qabla mautihi idan har an amshi takardun wannan gida a wajen shi mai gidan nan kafin ya bar duniya kafin ya rasu to walau kanat hubusan ala waladihi saghir to da a ce wannan gida ta kasance ya sanya ta ne a matsayin hubusi ga ɗan shi wanda yake ɗan ƙarami ya ce to wannan gida nawa na dakatar da shi ne kawai a wajena saboda ɗana wani ba shi da gida idan ya tashi zan saka shi a ciki kawai ya sanya ta hubusi ne saboda ɗan shi ƙarami to jazat hiyazatuhu lahu to ajewar takardun wannan gida ya halitta ga shi mahaifin ya ajiye wannan takardu na gida a wajen shi ila an ya buluha har ya zuwa shi wannan yaron ya balaga sannan ya ɗako takardu na gida ya damƙa mishi ya ce kuma ka ci gaba da zama a cikin gidanka wali yukuri halahu to amma fa idan ya zamanto mutum ya bai wa ɗan shi gida hubusi ya saka gida hubusi dalilin ɗansa to zai bayar da ita ne haya kuma zai dinga ajiyewa ɗan nashi kuɗin da aka samu na hayar wannan gida idan gidan ya ɗan samu matsala ko ya ci cehe ko kuma wani guri ya ɓalgaje yana buƙatar a siyo siman a gyara daga cikin wannan kuɗin da ake badawa na haya a ciki za a hudu a gyara mishi an gane wala yaskunuha amma ba zai zaunu ba wannan gida shi uba ba zai zaune shi ba sai dai in ta kai ta kawo cikin gidan da yake irin misali mutum ne wanda yake magida- magidanci yana da gida guda ɗaya to da damuna ana cikin halin kakanika yi sai ruwa ya husa mishi ɗaki kuma ba shi da wani ɗaki a cikin gida to yanzu wannan larura ce za ta buƙatar da shi zuwa ga ya zauna a gidan ɗanshi wanda ya sanya shi a matsayin hubusi kuma idan wannan larura ta kau zai koma gidan shi
in lam yada sukuna hatta mata batalat fa in lam yada'a sukunaha idan mahaifi bai bar zama a gidan da ya ce ya sanya shi hubusi ba ga ɗan shi ƙarami to kawai sai ya ci gaba da zama a wannan gida bai ƙaura ba da wan- daga wannan gida ya koma gidan shi na kanshi hatta mata har dai ya ƙaura ya bar duniya to baƙwalat wato wannan hubusi ya ɓaci
wa in qarada man hubbisat alayhi raj'at hubusan ala aqrabil nasi bil muhabbisi yawm al marji'i to shi kenan malam ya ce wa inin ƙaraba man hubbisata alaihi idan wanda aka sanya wannan gidan hubusi a kansu baki ɗayansu suka ƙare ya zamanto garin ya zama birni ba a barin almajirai su shigo duk wani almajiri da zai shigo wannan garin to yana da kwai masauki kafin ya zo shi sai ya san masaukin da zai sauka ya zamanto baki ɗaya ya shahara a garin babu wani almajirin da zai zo shi bai san ba inda zai sauka to yanzu in qarada man hubbisat alayhi to ya da'i raja'at hubusan ala aqrabin nasi to sai ta koma ta zamanto hubusi ce a bisa mafi kusancin mutane bil muhabbisi ga wanda ya bayar da wannan gidan hubusi yawmal marji'i a ranar da ta dawo zuwa gare su an gane a nan idan ya zamanto mutum ya ce gida ya yi shi saboda almajirai ko to sai zamanto an waye gari ga baki daya ba wani almajiri wanda zai taso daga gidan mahaifiyar shi da gidan mahaifin shi ya zo wannan garin face da ya san gidan da zai sauka to shi kuma wanda ya bada ta hubusi ya rasu to yanzu su wane ne a karabun nasu ilai idan yana da kwai diya diyan shi ne ko to za ta koma tasu ci za ta koma tasu ce yanzu wannan za su iya kasa ta su ce a raba in suna so za su ce to yanzu tun da dai shi ba ba niyyar alkhairi ya yi ga wannan gida nashi to yanzu tun da wannan alkhairin ya daina baya zawa yanzu shi kenan ga shi bangaren marayu ai akwai marayu a garin wanda iyayensu suke rasuwa amma suna cikin gidan haya to ba laifi za a ɗauki duk wani maraya wanda baya da wani mai tallafa mishi to a gidan wannan ya zo shi ya zauna za a raka bashi abinci za a raka bashi abin sha duk wata ya yi ta dai aikin shiga baki dai abin da zai rufawa kanshi asiri
ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها to shi kenan wa mana a'amara rajulan ra- daran dukkan wanda ya bai wa wani mutum gida ya zauna hayatahu tsawon rayuwar shi kuna tare da mutum abokinka wani ne ya zo shi murya yana harkar kasuwanci zaman murya ya kama shi to kuna tare da shi kaga cewa wani a yanzu jarin shi bai kai ba bai kama ba kasar da zai iya sayen hili a murya ya gina shi ya shige shi sai kuma Allah ya hore maka kana da kwai gidaje sai ka ce wani gidana na guri kaza ka je ka zaune shi tsawon rayuwarka na baka shi tsawon rayuwarka an gane ko wannan shine umra wanda ya baiwa mutum gida ya zauna tsawon rayuwar shi to raja'at milkan li rabbiha to wannan gida za ta koma milki ce na mai ita na mai gidan ba da mautin zaki ne bayan rasuwar wanda yake zaune a cikin gida shi kenan za ka kirayo ɗiyanka ka ce e gidana na guri kaza da kowa ga wane ya shiga ga kai ga shi ga ɗiyanka ga dangin shi gidana na guri kaza da wane ya shiga na ba shi ne ya zauna tsawon rayuwar shi duk radda mai rabawa ta raba ko shi ya rigaye ni ko ni na rigaye shi gida dai a a matsayin nawa yake na ba shi ne ya ci more shi tsawon rayuwar shi an gane to
وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس to fa- wa kadhalika in a'mara aqibahu hakanan idan mutum ya bayar da gida ya rayar da wannan gida yace tsawon rayuwar zuriyar wani yace na ba da wannan gida nawa gare ka kai da kuma zuriyarka matuƙar zuriyarka ce za ta zauna a gidan ba zan amshe shi ba to fanqaradu kawai ga baki ɗaya zuriyar za a yi wata sabga a Nigeria sun hau mota za su tafi suka yi hatsarin mota gabaki ɗaya Allah ta'ala ya amshi ransu a ciki gabaki ɗaya sai suka rasu to yanzu ta koma hannun mai ita Eh, ba za a ce ba ya tasa kyauta ba za a ce ba wani mutumin banza ne don ya ga sun rasu shikenan sai ya kwace gidan aica ya bashi to bi khilafil hubusi sabanin hubusi shi hubusi idan mutum ya saka shi ya kare da ya dawo wajen shi
فإن مات المعمر Mm.
يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا to shi kenan fa'in matal mu'miru yau mai idin idan shi wanda ya bayar da gida a zauna wanda ya baiwa abokin shi gida ya zauna tsawon rayuwar shi to idan shi ne ya rasu yanzu mai gidan ne ya rasu yau mai idin a wannan ranar ma'ana bayan ya ba shi da ‘yan kwanaki Allah ta'ala ya amshi ran shi kuma ya ce ya zauna tsawon rayuwar shi yanzu kanat milkan liwarasatihi yau mauti to wannan gida ta zamanto milki ce ga magadan shi wannan wanda ya bayar da gida yauma mautihi a ranar mutuwar wanda aka ba shi gidan ya zauna an gane na'am
a nan da aka zo shi wanda ya ba da gida ya ce wa ne ina jin daɗin ma'amala da kai ba na so ka bar garin nan ya ce to ya za a yi garin nan dole ne ta kama an bar shi ba ni da gida ya ce a a gidaje na na haya ka je ka shiga wancan tsawon rayuwarka kun yi haka da shi da kai da ɗiyanka da ɗiyan shi a gaban kowa da shaidu da takarda da komai to da aka yi haka ba a huce sati ba sai shi wanda ya ba da gidan abokin naka wanda ya maka alhurma ka zauna a garin sai ya faɗi ya rasu to yanzu da ya faɗi ya rasu ai yana da ɗiya ko to ɗiyan wannan ba za su zo ba su tasa maka kafar baya su ce to ya kawo to da gidan babanmu dama ai shine baka mu kuma yanzu ya koma gidan mu a wannan lokacin ma yana nan kana nan a matsayin gidanka ne za ka ci gaba da zama ka zo ka yi wa babansu ka musu ta'aziyar babansu Allah ji ganshi Allah ya gafarta mishi to amma duk da aka ce ka kwanta damuwa yanzu wannan gida ba na ɗiyanka ba ne na ɗiyan wancan mai gidan ne su za su zo su ci gadon kayansu shi ne yawma mauti ma'ana yawma mauti na umar ranar rasul shi wanda aka bashi gidan ya zauna din ومن مات من آل الأهبس فنسيبه على من بقي to malam ya ce wa man mata min ahli hubus dukkan wanda ya rasu daga cikin ma'abuta hubusi to fa nasibuhu ala man baqiya to raban shi za a kasa shi ne akan wanda suka yi saura an gane yanzu da ka zo ka gida ne ka yi kashi biyu sai ka ce wannan kashi ɗaya na yi shi ne kawai saboda almajirai kashi ɗaya kuma na yi shi ne saboda mata wanda mazajensu suka rabu da su kuma ba su da gurin da za su zauna an gane ko ko kuma ka ce na yi shi ne saboda marayu kashi biyu kenan ko to nan sai zamanto ana nan ana nan ana nan ana nan sai zamanto masu zawa almajirai masu zawa karatu babu su sun kare to yanzu ba za a ce ba a sai da wannan bangaren nasu ko kuma ta koma hubusi ga mafi kusancin mutane zuwa gare shi za ta koma hubusi ce ga mata ga mata gidansu ne ga baki daya to Mm.
insha
ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة to shi kenan wayi utsaru fil hubusi ahlul haja malam yace ana fifita ma'abuta bukata fil hubusi a cikin hubusi da za a bayar idan za a sanya hubusi to ana sanya ma'abuta ana fifita ma'abuta bukata bisukuna da zama a gidan idan aka zo wajen hubusi abin da yake nufi yanzu ga almajirai wanda suka zo daga wani gari Mm.
ba su bin san kowa a nan ba mabukata ne ko mabu- ba mabukata ba ne da ba su ne ga shi wayannan su kuma marayu ne yan garin ne yayansu maza sun haɗu sun mutu mabukata ne ko ba mabukata ba ne ga shi wannan ita mace ce ce tana da ita da mijinta suna gidan haya ta haɗu ta rasu mabukaciya ce ko ba mabukaciya ba ce to yanzu za a diba wanda suka fi bukata ne a ciki almajirai wanda ba su da kowa a gari suka fi bukata ko kuma marayu wanda uwayensu suka rasu yan gari su suka fi kowa bukata ko kuma su wa'innan mata to sai a fifita wanda suka fi bukata a shigar da su a wannan gida an gane ko to wala ghalla haka nan ana fifita wato wajen moriya kenan ana fifita mabuta bukata a cikin moriyar kudin mutum ne ya sai ya yi gida kan tsame mai wanda a duk wata ana ba da turwa tsame na haye shi ana ba da jika ɗari ya ce to wannan jika ɗari in an kawo ta a raka taimaka wa marayu da ita an gane ko a raka taimaka wa marayu da ita ko kuma ya ce a raka taimaka wa matan da mazajen su suka rasu suna cikin takaba a yanzu ko kuma a raka taimaka wa almajirai sai a diba a gani in guda uku duka ya zana ya ce a taimaka wa marayu da mata masu takaba wanda mazajensu suka rasu da kuma almajirai yanzu sai a diba a gani a yanzu a yanayin da ake ciki wa'anne suka yi tsananin bukata in aka ga almajirai sun fi tsananin bukata sai a ware musu jika dari da hamsin su a siya abinci a kai makaranta a raka da hamsin an gane ko saboda shine algalla cin moriyar gidan da aka sanya hubusi ne na'am
من سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون fi asali lahubsi sharuɗin fayamdi to shi kenan wa man sakana dukkan wanda ya zauni gida na hubusi to fala ya khruju li ghairihi ba zai fito ba saboda wani shi illa an yakuna fi asli al-hubusi shar'un sai dai in ya kasance a cikin asalin hubusin da za a saka an yi wani sharadi to wannan fayamdi sai wannan sharadin ya zartu abin da yake nufi anan ka zo ka ce to murya da ya gari ce na karatun qur'ani kuma garada suna zauwa min kulli fajjin amiki suna zauwa ta gurare da yawa to don haka idan garada suka zo su wannan gidan nawa na yi shi ne kawai saboda garada idan ya zamanto garada sun zo in akwai mai mace a ciki to wanda ba shi da mace sai da ya haƙuri da mace zai shiga wannan gidan na to ya zamanto ya haka ana nan ana nan ƙarshen damuna kawai sai waɗansu garada suka zo guda uku da allanansu aka sabke su a wannan gida bayan wata ɗaya ko bayan kwana ashirin da ɗaya sai wani mai mata ya zo shi da ya zo da iyalin shi guda ɗaya da ɗan yaron shi ɗan ƙarami ɗan dagwargwar to da aka zo ana neman gida ya ce "A- akwai gidan wani ayi ya ce gashi gashi ya ce eh da mutane a ciki ai ba su da aure shi kenan ya ji a kwankwasa musu gida cikin dare ku yi ƙoƙari cikin daren nan in zai yi ku ɗauke kayan ku saboda akwai wanda zai shiga gidan yana da iyali kuma ga shi yadda shi mai gidan ya faɗa shi kenan sai su fita saboda shi wannan mutumin ya shiga saboda darajar iya- darajar iyali kenan saboda iyali su ko banza eh ba za a rena ka ba in kana da su na'am eh wala yuba'u al-hubsu eh wa in kharija wa in khariba wa yuba'u al-farasa al-hubsu Mm.
ya ya kalabu wa yaj'alu sama- samanuhu fi fi mithlihi aw yu'alu aw yu'alu bihi fihi to shi kenan malam ya ce wala yuba'ul hubus ba a sai da gidan da aka sanya shi hubus ba a sai da shi wa in khariba ko da ya rushe ko da ya zube irin an yi ruwa ko kuma shi wanda ya sanya gidan hubusi ya rasu kuma sai ya zama to gida ne wanda aka yi shi da laka aka mishi dubara aka mishi kwaskwarima da siminti ana nan ana nan yau da gobe siminti yake dan warwashewa har ruwa dai ya ratsa katangar ta hoshi ta faɗi to yanzu wannan ba za a sai da ba wannan gidan na hubusu wa yuba'ul farasul hubusu ya kilabu to ana sai da doki wanda aka s- tsaida shi a matsayin hubusi wanda ya koma kare abinda ake nufi da ya kilabu yake baiwa mutane wahala ya zamanto irin ra- irin irin irin irin malakin malam ya una ba na- na kwanan baya mai halbin nan wanda a kullum ya hulhuta mishi jiki to in ya zama to dokin shi ma a kullum yana wa wanda yake mishi kiwo aibu to sai a saida shi wa yuj'alu thamanuhu fi mithlihi sai a saka kudin nashi a cikin siyan doki tamkar shi sai a je a saida shi a kasuwa in yayi jika 200 sai a siyo wani dokin na jika 200 au yu'anu bihi fihi ko kuma a taimaka bihi da siyan doki kwatamkacin shi fihi a cikin wannan kuɗi da aka sai da dokin da aka sanya hubusi din. Oh.
واختلف في المعاوضة بالربع الخريبي Mm.
بربع غير خريب To shi kenan malam ya ce waktulifa malamai sun daɗa juna sani an yi saɓani fil mu'awabati a cikin yin musanyi jarrabi'i da kharib da gida wanda yake na hubusi wanda yake rushashe a yi musanye bi raba'i na ghairi kharibin da gida wanda yake ba rushashe ba gida ne mai hili babba mai shi ya sanya shi hubusi kuma ya faɗi ya rasu ana nan ana nan da aka yi wani babban ruwa kawai sai ya kashe katangar aka sa zana ana nan ana nan ɗakin ma ya faɗa yanzu sai zaman to gidan ba a can amfani shi sai wani mai kuɗi ya ce to a ina da gida a kusan shi amma bai kai bai shi a girma yanzu wannan shi a rike shi a matsayin shi ne hubusun ni kuma wannan in tasa shi in sanya haya a ciki to an yi saɓani shin hakan ɗin ya halitta ko bai halitta ba waɗansu suka ce idan aka diba ƙimar hilin gidan wannan da gidan wancan kin da yake gini aka ga ƙimar ta zo ɗaya ko kuma wancan ya fi daraja za a iya yadda amma in ya zama to kawai ta ɗan kasuwa ce a kai zaman to ya ga fita shi a cikin lamarin wannan zai iya yin gida uku a ciki shi ko wancan gida ɗaya ne ya kwakwaf kenan kaga yanzu wannan saboda riba shi sai ya haka to za a ce ba za a yadda ba alhamdulillah wallahu ta'ala alam